insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatunmu na wannan littafi na nabiyu rahma durusun wa ibar na babban malami a doktor Muhammadu Sani Umar hafizahullah ta'ala idan ba a manta ba muna cikin abin da ya shafi yakin Uhud insha Allah ta'ala wannan shine karatunmu na biyu a wannan matsala ta yakin Uhud mun iya تسميتها ووقتها وسببها هو وقتها وسببها sannan kuma muka karanta usul khabar quraish wa ma ajabat alayhi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa i'daduhu li dhalik yau kuma za mu tashi zuhurun nifaq wal munafiqina bayyana munafiki da kuma munafikai بعد أن أظهر الله تعالى دينه bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana ya rinjaye da addininsa wa azza rasulahu ya kuma buwa yadda manzansa sallallahu alaihi wa sallam wa ashabahu da kuma sahabbansa radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara musu yadda wa nasarahum sannan Allah madaukakin sarki ya taimaka musu yawma badrin ranar da aka yi badar ima da yake wa za a rasko wasu musulmi a wannan rana wato sai ya zamto daga wannan rana karfi na musulmai wato ya yi rinjaye wa kauyar shaukato sannan kuma wato kwarjininsu da karfinsu ya ƙara karfafa to da aka samu wannan nabatat bainal musulmi na nabi ta tsu'in sai aka samu wata matsala ta mai muni ta tsaro a tsakanin musulmai wata irin matsala ce asmara fi shara wadda wato ta fitar da 'ya'ya waɗanda suke na shari wani wabal da kuma muni inna hana bi ta tunnifa ita ce tsoro na munafur a wannan lokacin kuma in ku kalla da jan ku kalli kalli tarihi a maka gaba ɗaya ba munafur kaf maka kun fahimta da jan ku sai da aka dawo madina aka samu wannan matsala to sai wannan tsiron na munafurci ya fito aka gai min qaumin azahul islam daga wasu mutane da suka bayyana musulunci li ya amanu janiban musulmi dan su samu aminci daga bangaren musulmai wa abdalu al kufra sannan suka boye kafir wala adawata lil islam da kuma kiyayya ga musulunci ya kudu kuma Abdullahi bin Ubay bin Salul wanda yake musu jagoranci president na munafikan shine wato Abdullahi dan Ubay dan Salul ra'atul munafiqina shine jagoran munafikai shugaba qala Allahu azza wa jalla domin Allah madaukakin sarki mai girma da buwaya ya faɗa ya faɗi mubayyinan haqiqata amri a amri yana mai bayanin wato haƙiƙanin al'amarin su wayannan munafikan abin da ya faru shi ne abdullahi dan ubayi dan salul mutum ne bala'in san shugabanci da mulki da wato jagoranci to ya samu magoya baya kafin annabi ya hijira daga makka zuwa madina yana da magoya baya da suke goya man baya ana cikin wanda ya samu magoya baya wajen mutum ɗari biyar ana cikin haka sai annabi ya hijira daga makka zuwa madina kun ga zancen jagoranci da neman sarauta ya kare to wannan gillin yana bin haushin annabi akan ya zo ya hana a bashi kun gani ya zo ya ture masa wato shirin sannan samun shugabanci to shi ne abin da ya fara sababawa abdullahi dan salul ya zama munafiki sai zo ya shiga musulunci sannan kuma ya zamto yana jin haushin annabi alaihi salatu wasallam ta wannan wato nasara da yake so ya samu kuma bai samu wayannan magoya bayan nasa wa suna jin haushin annabi akan ya zo ya danne musu tazu cutar kun fahimta da kyau shi ne farko inda za ka ka me dalilin da ya sa ratsa ma ɗan salon ya je ya fito da wannan al'amarin shi ne dalili kawai to ana wata yanayi sai Allah madaukakin sarki yake gaya mana wato qala Allahu azza wa jalla mubayyinan haqiqata amri Allah yana gaya mana yana mai bayyana mana haƙiƙanin al'amarin wa zaifa manhajin da karkacewa ga wato manhaji ne tsari salo sun kauce wa tsarin da ake akai ya Allah ya ba mu labari yace wa idza laqul ladina wato amanu qalu da sun haɗu da waɗanda suka yi imani sai ka ji suna cewa amanna mun yi imani da sun haɗu da masu imani sahabbai sai su ce amanna wa idza qalau ila shayatinihim da sun koma gurin shedanun su ɗan uwansu kuwa shedanu qalu sai ka ji wato kafirai kenan da sun koma gurin kafirai kuma sai su ce inna ma'akum ai muna tare da ku kar ku damu ya su ne wanda Allah yake faɗa a suratul nisa'i muzabtabina baina zalika la ilaha ula wala ilaha ula masu yankakken bayani su ba ta cikin musulmi ko ba ta cikin kafirai to shine munafikai zalla shi sa Allah ya ba su hukunci cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira innal munafiqina yuqadi'una Allah wa huwa qadi'uhum وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا haka sifar su take su ne musabbabi da bai da zalik to saboda haka Allah yana gaya mana sifar da su kowa cikin kafirai zai ce inna ma'akum ai muna tare da ku inna ma inna ma nahnu mustahzi'un kadai abin da muke wasu izgili muke musu ba tare da zuwa mai da su ba wai ta annabi ce wa izgili ya Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim Allah yana mayar musu da martanin izgilin su wa ya muddu fi dugyani bi ya'mahu sanne yana ƙara jan su a cikin wuta mujawazatihim al-hadda irin wuta gona da irin su ya'mahu na suna timautattu in yana ƙara ja musu lokaci a cikin kuma suna timautattu قال سبحانه وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا الله يكون كيما من سورة البقرة da sun haɗu da waɗanda suka yi wato imani da Allah su wannan munafukan kanu duka suna cewa amanna mun yi imani wa idza qala ba'dhum ila ba'd amma da sashi su ya koma ya ya haɗu da sashi kanu duka suna cewa adu hadithuna hum bima fataha Allahu alaikum yanzu ku aka zantar da su dangane da irin budin da Allah ya yi muku li yuhajjukum bihi inda rabbikum dan su yi dayayya da ku wato inda rabbikum a wajen ubangijinku ko su kafa muku hujja ciki a wajen ubangijinku afala ta'qilu shin ba ku da hankali malai ke wuce ya hadil gazuwa a wannan yakin ne na Uhud fa za Allahu amrahu Allah ya tona ku tasiri wannan kalma abin da take nufi kenan fa za Allahu Allah ya fito da wato al'amarin su fili shine tona muku tasiri daga wannan rana aka gane munafikai ku fahimta da kyau sannan inda wa'annan munafukan suka bayyana to ba a kiran su sahabbai ba ƙara kiran su sahabbai ba ina faɗa wannan kalmar ne don ka gane domin za ka idan masu zagin sahabbai suka tashi suka sahabbai irin wannan abubuwan suke ɗaukowa wannan tafsin in baka ba sani ba sai su bar maka a ce da zuwa Allah yake idan ja akal munafiquna qalu la shahadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluhu والله يعلم إن المنافقين لك والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون sai ma da zuwa ake sai ka ji mutum ya fi ainihin sahabbai ake kaza ba sahabbai ba daga ran da Allah ya bayyana suka fito fili su ɗari uku da wani abu to ba za ƙara ba a kiransu sahabbai kawai annaba ne za ta wata lafiya ya kiyakar su ne saboda wata matsala wata maslaha wanda annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa a wani hadisin kuma kowa ya gane su an yi walƙiya an gan su kun fahimta da kyau ko daga lokacin da aka yakin hudu wanda yanzu za mu ji ya aka aka gane su to saboda haka wa kashafa satrahu sannan Allah ya yayi alkashfu shine yayewa Allah ya yayi sirrin shi ne ya tona musu asiri ya bude sirrin wa an hara maknunahum Allah ya bayyana abin da suka koyi maknunahum shi ne abin da suka koyi a fili fa ba da an azama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan azama annabi alaihi salatu wasallam ya yi niyya wa ashabu da sahabbansa radiyallahu anhu Allah ya kara muku yadda alal qulub sun yi niyyar fita ila uhud zuwa ga yakin uhud limulaqatil mushrikina wato dan ya haɗu da musulmai da mushrikai a je a yi gumurdu a gwamza in kazal anum abdullahi bin ubay bin salul eh kawai sai abdullahi dan salul sai ya fita daga cikin su sun tsoro da suka mutu yakin hudu ba ku manta ba mutum dubu ɗaya ko kafirai ba su nawa dubu uku mushrikai su dubu uku to yanzu dai kwashe mutum ɗari uku daga ciki wa ma'ahu talatu mi'atin min al-munafiqin ya kwashe mutum ɗari uku saura su over three ko ya kwashe mutum ɗari uku daga cikin dubu ɗaya nan wanda dawa na gaya muku akwai magoya bayansa wanda suna tare da shi suna jin haushin annabi ya zo ya hana a bawa uga gidansu sarauta shine dan salo to su ya zane sai ya fito da su duk suka biyo shi ba za ku ji dalilin da ya bayar dama ba za ku ji dalilin sa wato ya mahallu sai ya narke za ka gan shi da kanke wani ta hukumar madina suka koma zuwa madina muhtajjan shi dan dalil yana ba da hujja da cewa bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lam yaqbal ra'ayahu wa ya taba alaihi salatu wasallam bai tafi ra'ayin sa ba lokacin da aka zo ana wannan tattaunawa cewa a fita ko kar a fita kun ga wai sun ba da shawara cewa a zauna kawai kar a fita wanda hasali shine ra'ayin annabi alaihi salatu wasallam su kuma sahabban da basu je ba da suna ganin ai kawai a fita da an ce a kyala mata ta hausa ba ko su kuma wasu su tsaya a bakin ala'akuwahil azika a wato a bakin lokuna haka daga bayan da suka nace annabi ya shiga gida ya sako la'abaru wato kayan fadansa silke shi ne ke gaya musu idan mayan baki ne rasuli ko baya dacewa da annabi alaihi salatu wasallam idan ya sanya kayan fadansa ya tuɓe to wannan tattaunawa da aka yi sai dan zaluli yake complain cewa wai ba a nemi ra'ayinsa ba ba a daina nasa ra'ayin ba domin shi ba ra'ayinsa kar a fita a zauna kawai a gida wa kabila ra'ayin wildan ko kuma an karɓi ra'ayin yara in ji ɗan salon don mai iya shi karɓar nasa an karɓi ra'ayin yara wa malla ra'ayin lahu da wanda ma ba shi da wani ra'ayi wai da an karɓi nasu sun maƙala da yake alama na suna an kutana a kan me za mu kashe kawunan alama tambaya yake a kan me za mu kashe kawo nan kamar yana magana za su kashe kansu a banza su ba za su yaka ba wala kadin ta hada abdullahi ibnu haram abdullahi dan haram ya yi kokari an gane ko wato wani jabi bin abdullahi radiyallahu ta'ala anhu ma'aikun jabi bin abdullahi Allah ya kara musu yadda wannan shine shi ya hana jabi fita yakin domin jabir mataki ne a lokacin kuma da ya zo zai fita sai ya a koma domin wayancan ƴaƴan na guda takwas mutum mata ne in na fita ba mai kula da su ka tsaya ni na tafi na tsita ne shi wannan jabir dan abdullahi shi ne wanda lokacin muawiya da aka zo dan shahada aka ba asaba ne za ta wasu zai zo ya jabir kullum zai takumi sai ta me ke faruwa ne bayan an yi ohudi kenan sai ce na san tunanin mahaifinka kai ya ce ka san duk cikin zuwa na Uhud ba wanda da ya bar duniya Allah ya dace shi da shi ya magana da shi da irin mahaifinka sai bar ciki ya kama jabir ya ce sannan sai ya complain akan cewa yana damuwa ne akan bakin da aka bawa mahaifinsa wata rana an fita yaƙi dabbarsa tana dokewa saboda rashin lafiya ba ta samun abinci sosai annabi alaihi salatu wasalam yana zuwa da yaga kowa annabi ya kan tsaya a baya wani lokacin za a fita yaki ya kowa a gaba amma jabir ta tana tafiya tinkis tinkis tinkis yana zuwa sai ya kalle shi sai da ki bayanta kawai sai yin taguwa ta miki gaba ɗaya rashin lafiyar ta sauka sai kulkul kawai na dukan bayanta da aka ji an yada zango an tashi cikin sahabbai kowa ya tsaya taguwar jabir take ana miƙewa za a tafi aka taka har wutar ta kowa take yi saboda sauri sai mamaki ya kama su sai annaba ne da haka islam ba an yada zango ita yace ka ciyar min da wannan taguwar sai ce wani mutum ya ma'aikin Allah na bar mafi sai a siya zai sai annabi ya siya da kuɗi mai yawa kuɗin da zai iya biyan bakin da ake bin sa da ya ba shi kuɗin a gurin sai ya nika wa taguwar bayan an dace ta a'a sai ka je inda za ka je da ita ka je da ita gida sai bayan an sai gida ya ɗauka sai ya kai wa annabi sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce da taguwa da kudin duk na maka to sai da biya bakin da ake wasu Jabir da Abdullahi shi ne ba lokacin da ya tashi aure sai ya auro ba zawara sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce halla fikran tula'ibuha wa tula'ibu ina ba budurwa ka aura kai ma wasa ta maka sai ta ba ikin Allah in na auro budurwa ai sun zama dudara kenan kuma waɗanda aka ban mu kun ji hikima da balbabul hangen nesa yace ina auro budurwa wanda kuma aka ban mun sun zama dudara kuma gaskiya ne shi aure yaji ne yake warante auren bazawara ba a kiran su cewa sunna ai sunna ne ka a yanayi ne akwai lokacin da za ka ka fi dacewa da bazawara sai ka aura akwai lokacin da mutum zai ga budurwa ta ya fi dacewa ne ka ga hikimar da ya yi na cewa saboda inda ya auro budurwa zai rika zuwa ya raba fada domin wata ma ta girmu ta girmu matar ta a cikin 'ya'yan da aka bari to sai auro bazawara don ta kula wanda su ta ta rike wani nauyi ko to saboda haka to shi ta fi san Abdullahi mahaifinsa Abdullahi bin Haram din nan lokacin da aka zo wata nan za a jawo ruwa zuwa Madina sai ran to dole sai a biyo ta makabartar lokacin Muawiya dan Abi Sufyan sai aka biyo ta gurin Muawiya yace a biyo da aka biyo za a yi wannan jawo fahim din sai da aka taba jikinsa da aka taba jikinsa aka zo za a kwakule shi a canja man guri garin tarawa aka tare shi a hannu sai da jini ya rika tsattuwa a cikinsa jini sai da ya rika tsattuwa shi za a ke faɗa cewa ba da suke cewa ake makamantar mutum a zuwa cewa bayan shekara kaza ba wani shekara kaza da aka wani cewa wai guri akwai wanda ko kaɗan jikinsu baya canjawa saboda baiwa da Allah ya musu saboda haka makamantar musulmi haramun ne a kwakule ta ba a kwakule sai dai ta kakule ta ya halatta kwakule a kai zuwa guri amma abin da fata wacce malamai suka bayar makarwatar musulmi ba a zuwa kwakule ta saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin falalar abdullahi bin haram mahaifin wato jabi ɗan abdullahi wa huwa min du'a in hazrat yana daga cikin zagororin wato hazrat me ya faru fi iqna'ahum wajen gamsar da su daga kana'a kana'a gamsuwa ko yawwa wadata wadatar zuci to ya tafi shi Abdullahi dan Abdullahi bin Haram bin mahaifin Jabir sai ta wannan mutum da ukun da aka janye sai dai yana kokarin gamsar da su ya kosar da su da bayani wa nusahum da yi musu nasiha an yi adilu an tamarribe su karkato gabarin wannan za'uwa to fitar da suka yi taurin kan da suka yi na fitewa daga cikin tawagar musulmi وقال له ديبي دير كتاري أذكركم الله إن هذا كود الله أن تخذلوا قومكم ونبيكم cewa kada ku fita ku zame daga cikin mutanenku da kuma annabu inda ma hazara min aduwwihim an gane ko inda ma hazara yayin da zai halarci wato aduwwihim abokan gabansu fakatu bi suka ce launa alamu annakum tuqatilun ai da mun san annakum tuqatiluna yaki za ku yi wallahi la ba aslamnaku da ban mika ku koya ba su wayancan bangaren yan ubai dan salu suke sai suke ga Abdullahi bin Haram to ai da mun san yaki za ku yi ba wallahi ba za mu biyo ku ba ba walakin na da ra'an da la yakunu qital abin da yasa muka biyo ku muna ganin cewa ba za a yi yaki ba shi yasa muka zo sai yake cewa mata rakahu Abdullahi bin Haram sai kyale su wa qala lam yati da su abu adalla wa ada ada Allah Allah ya nesa ta makiya Allah ku tafi din makiya Allah Allah ya ƙara nesa ta ya gaya musu haka fa sayyibni Allah ankum nabiyyu da sannu Allah ne wadatar wato zai fa sayyibni Allah ankum sannan Allah madaukakin sarki zai wadatar da nabiyahu annabin annabinsa gabarin ku tabbatin ba a bukata wa anzala Allahu azza wa jalla fihi sai Allah ya saukar da aya a kan su wal ya'lam alladhina nafaqu Allah madaukakin sarki yayi haka ne me farko ayar أولما ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله لن يفرقكم أنا وقت وليعلم الذين نافقوا قل wa ma asabakum yawmal taqal jama'an abin da ya same ku yawmal taqal jama'ani ranar da wato jama'a biyu suka haɗu abin nan da ya same ku ranar da jama'a biyu suka haɗu tsakanin bangaren mushrikai da musulmai fa bi idnillah to da izinin Allah ne Allah ne ya yarda wal ya'lam alladhina nafaqu Allah ya yi haka li ya'lam dai aidi ya jaha dan ya bayyana domin Allah ya sani in kace karka ce wai don Allah ya san wanda suke munafukai a'a liya'lamu alladhina nafaqu dan ya bayyana domin Allah ya san su tuntuni dan ya bayyana su waye munafikai wa qila lahum ta'alu gashi kuma an ce da su ta'alu ku tawo qatilu fi sabilillah ku zo ku yaki dan daukar kalmar Allah aw yidfa'u ko ku zo ku idan ma kana kanku ko kuma dan idan an ganku a wato a ji tsoro na cewa mun kuna da yawa qalu sai suka ce launa alamu qitalan ina da mun san yaƙi za a yi wani suna fassara da cewa wani ba da ya ce mutum ya zo fassara da ce launa alamu wato da mun iya yaƙi ba daidai ba ne kuma ni ba da duba ba da wani tafsiri ba wanda yake fassara haka fassara daidai shi ne launa alamu kitalan da mun san ba wai da mun iya yaƙi ba launa alamu kitalan da mun san yaƙi za ku yi latta ba na ku ba shi ne munafurci da ba mu bi ku ba haka suka gaya musu hum lil kufri kaga ina sun ce da mun iya yaƙi ai wata kubiri ne ko amma da mun san yaki za ku yi da ban bi ku ba sai Allah ya ce hum lil kufri yawma idin su da kafirci a wannan ranar aqrabu minhum ya fi kusanci da su lil imani fiye da imani sun fi kusa da kafirci fiye da imani kaji Allah ya riga ya gama faɗa to dan me zaka ce sabon annabi ne sai ana magana ka ce a cikin sabon annabi akwai munafikai wallahi tallahi cikin sabon annabi ba munafikai babu domin sai da Allah ya wato izaharin ya bayyana suwaye su kuma kowa ya gansu saboda haka kan wani ya zo yana wata tattauna ya rika cewa wai a cikin sabon annabi akwai munafukai haka suke wannan tattauna kai kuma da ba fahimci karatu sosai ba sai ka yadda eh ai kaza ai da ne ai kaza to an gurbata kan babu Allah ya bayyana su shekara ta uku an yi walƙiya kowa ya gansu kuma daga ranar su ma ana magana sahabbai ba ta sakan zaki suna cikin munafukai sun kuma sani su ɗari uku da wani abu su saboda haka a kiyaye shi sa za ka aisa yadda Umar da ya tashi wata ran mai da martani ga dan salu cewa ya ani azri bura'atul munafiq ko kuma da bai mara rati cewa ba munafiki bane ya rasulullah lokacin da suka yi wa rana Aisha kage za mu karanta a nan can gaba wato hadithul ifki din kyalenin tire wayan munafiki annabi ya ce rabu da shi kar a ce ina karkaje waɗanda ke tare da ni kaga kyale za ka yi saboda Allah bai yi umarni a kashe su ba kun fahimta da kyau domin masu gurguwar fahimta sai su zo su ɗauka wani abu ne daban kamar yadda wasu suke wa mutane guragun fahimta idan mutum yana karanta tarihi kuma idan mutum yana karanta alkur'ani a dunkule bai tsaya ya yi karatun tarihi ba ya bibiye shi yadda ya kamata ya karanta shi gurin malamai wallahi tallahi sai ya rika makaranta yi misali zan baku ku ɗauki matsalar kawari kawari jawa lokacin da matsala ta faru kuskure ya faru aka sami wato saɓani tsakanin na ra'ayiya da sayi na ali mu'awiya da sayi na ali kawai sai suka dawo gefe ta ce gaba ɗaya sun kafuta su wannan kawar su dubu ashirin da hudu suka ce gaba ɗaya wayannan mutanen kafurai ne ba wani musulmi in ba su ba sai suka koma daji idan ka zo wucewa abin da suke yi idan mutum ya zo wucewa idan ka ce ka zo cikin sai su baka makami sai su ce ga wani dan je ka kashe in ba kashe shi wani sai to ba za ka iya bin su ba haka abin da suke yi kenan sai ba za ka iya bin su ba to lokacin da aka samu maslaha tsakanin Muawiya da Nana Aisha da Sayyidina Ali. Sayyidina Ali abin yana damun su dan gani da kutan wayancan mutanen. Sai Abdullahi na Abbas ce zan iya zuwa tattauna da su. Abdullahi na Abbas lokacin da ya rasu shekarun da wasu talatin da washi da ba. Domin kan da annabi ya bar duniya ya ce an bunkaci a babu balaga ba. Ibn Abbas. To saboda haka sai ya ce to yaje Abdullahi Abbas ya je yana zuwa cikin su suna cikin zabun wato kansu sai ya ce da su sai ya sallama aka amsa aka ce me kuma ka zo nan me sai ce zuwa ne in gaya muku ayoyin ubangiji inda mu ayoyin sun ishe mu ba ma bukatar naka kan aka ba zai ta a ayoyin ubangiji zan gaya muku to sai wasu suka yadda wasu kuma suka ki yadda a junan suka kasu biyu dan dai wanda suka yadda sun suka yi rinjaye sai zauna ya ce wai akan me kuke kafurta sai da ali da sauran mutane ya ce saboda abubuwa kamar haka abu na farko ya ce shi ne mai hukunci kuma inil hukumu illa lillah ba wanda yi zai hukunci in ba Allah ba yace to yace ware kuwa dalili na biyu sun yi yaki da suna na ya fi debo ganima ba ai dai musulmin kwarin ne zai debo ganima su a gurin su sai tawagar ta suna na ya arnani su zo da aka kama ganima a debo bayi shi ne dalilin su na biyu dalili na uku dan me wata nan za a tattauna tsakanin da wasu yace shi ya yi shi ba amirul mu'minina bane yace ta ba amirul mu'minina bane ya zama amirul kafirina kenan abin da suka ce kenan yace wannan su ne dalilan da suka ce yace to ku saurare ni kun dai da na alqur'ani ko suka ce yace to mun magana hukunci kuke yace a magana aikin hajji a cikin suratul ma'ida Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum ko wa man qatalahu minkum muta'ammidan fa jazaa'u mithlu ma qatala min an-na'am sai ce yahkumu bihi zawa adlin minkum kaci Allah ya ce yahkumu bihi zawa adlin minkum ko ba hukunci bane sai suka yi tsirar yace kuma ga maganar mata da miji Allah ya ce wa in shiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ali wa haka min ali ya zai kace mun yadda mun sauka mun sauka da kan wannan mun yadda domin in ba ku yadda da wannan ba to dan ba in ba ku yadda da wayannan ba kuma kafuran ne kenan yace hukunci na biyu kun ce sun yi gwamna tsakanin su da na Aisha kun san dai na Aisha matar Allah ce suka ce iska ce sai yace musu to Allah ya ce annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yanzu kun yadda a kamo uwar mu'minai a matsayin baiwa to ya za ku yi da ayat cikin azab da Allah yake inna ma yuridu Allahu yuthiba akum wa yajzi ahlal baiti tana cikin ahalin annabi ku kama ahalin annabi a matsayin baiwa ku kuma ya sunan ku suka gara yadda kai sai ce sai na uku me tuhuma ku suka ce ka soke kai amirul mu'minin ne sai ta ai ba ka kai na aka fara ba ba ta kansa aka fara ba ya soki sai ta kuma ta sanar da sulhul hudaybiya da aka zo sai da dan amri ya rike wa annabi rashin kunya yace san bai ta ba annabi rasulullahi bane sai an goge wannan muhammadu rasulullahi yace da yace wa sayyidina ali ya goge ai kin goge waye yace shi ba zai goge rasulullahi da hannunsa ba annabi yace nuna mun gurin ya nuna wa ya shafe kuna nufin da annabi ya goge wannan shi ya kafurta ai goge rasulullahi kuma Allah ne na kai suka shiru gaba ɗaya ba su amsa sai mutum dubu ashirin suka ce su sun duba suka biyo shi gaba ɗaya mutum dubu hudu kuma suka ce suna kan bakan su sai da alayyar da cewa je a yaƙe su shi ne aka yaƙe su kawari dawa wannan shi ne kawari kaga bai janyo musu fahimtar aljihu ba fahimtar magabata ba kawai bolanka kuma za ga mutum ya kalli wannan da kyau sai ka ba ta abubuwa da suke faruwa har a yanzu irin wannan ne idan ka kalla da kyau kawai wani ya koma gefe ce kowa an zai nemi baki ba misali kuma in ya ga dama ya ce zai kafa ma dalili da nasi ko ko wani abin nan to irin wannan dai sai mutum ya gurgo fahimta ya rika jin kowa ba daidai yake wai shi ne daidai me idan yau rashin zuwa ka karanta a gaban malamai shi ne abin da yake kawo wannan illa to saboda haka to kun ga abin da ya faru da wa'annan to sai yake cewa wa qalat banu salima saura irs banu salima min al khadrat daga cikin khadrat wa banu harisa min al-aus da banu harisa daga cikin ausu an tanhazi la ma'al munafiqin su ma su fada cikin munafikai saura kirin tasadulu ya ja su saura kirin Allah ya kiyaye laula anna Allah tabbatahum ma'al mu'minin ba dan Allah ya tabbatar da su tare da mu'minai ba ga tuni sun bi su wa fi imkanin lahu a cikin su ne ma Allah yake magana cewa idan hamma ta'ifata ne minkum ku tuna lokacin da haɓaɓɓa ifata ne aka samu wasu tawaga guda biyu daga cikinku an tafkila ta kusa ta karye wallahu waliyuhu ma sai Allah ya zama majibincin lamarin su wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun lallai da Allah ya kamata mu'mine su rika dogara malai ce min duruti hadal mawqif yana daga darasai laifin na wannan matsayar na farko min hikimatul hakimul khabir yana daga hikima da alhakimun mai hikima wato alkhabiru gwani subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki an fada an nifaqa wal munafiqin eh fito da munafurci da munafikai a fili wa hiya sunnatihi ta'ala kuma ita ce sunnar Allah an yafda kullu mukhadi'in Allah madaukakin sarki ya tozarta duk wani mukhadi'in mai wudari wa makirin da makiri wa mutajirin da mai zagon kasa bismi dini da sunan addini wa tahta sitari kuma karkashin wato murkun ko kuma rukun asirin addini wani karkana wani karkana hadafin munafiki hakika hadafi ne manufa god ko em manufar munafikai ta kasance min ruju'ihim an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga dawo wato dawo su gaban annabi alaihi salatu wasalam wa ashabu da sabansa biya bil gadwa a wannan yakin shine khidlanihim dan tabar da su wai sha'atul balbala suna cewa fitina ko rudi zaka ga cewa da asabatu balbalatul fikriya rudin kokolwa yana damuwa ne shine balbalatul fikriya rudin kokolwa an gane ko to shine balbala wal istirabu da rashin nutsuwa a istirabu a tajwidi muna biya shine rarawa ko raurawa a cikin harafi kaza yana da iftira a cikin makarijin huruf daidai ne fi tufufihim a saurinsu fi a shaddil mawakin a cikin mafi tsananin wato wato gurare hajjatan ilal kuwati wacce ba su saboda bukatuwa zuwa ga karbi wacce ba suke da kyakkyawan ruku walakin Allah ta'ala kayyaba zannahu sai Allah madaukakin sarki ya kunyatar da zatansu sun zo ne hakan da aka yi a takayyum shi ne kunyatarwa hakan da suka yi sun zo ne wai su karya musulmi na kwaje mutum ɗari uku da yi to shi ne walakin na la khayyaba zannahu sai dai hakan wato ya Allah madaukakin sarki ya kunyata zatansu wa hafizal muslimina sannan Allah ya kiyaye musulmai wa tabbatahum ya kuma tabbatar da su waja'ala tamhisan lahum sannan Allah ya sanya wannan din ya zama tankadi da rairaya gare su a tamhid shine rairayewa ko wali mashita Allahu alladhina amanu wa yamhaq al-kafirin liyabisa al-khabitha min al-tayyib dan Allah ya ware labiyayyu da garbabu kama kana subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya ce ma kana Allahu liyazara al-mu'minina ala ma antum alayhi ko da dai Allah baya nufin ya kyale muminai akan abin da kuke akai ko zuwa munafukai hatta ya bi zal khabitha min at-tayyib hatta ya wari lafiyayyu min at-tawadu ya lafiyayyu da garbaku kun ji wannan gaba ta farko kenan gaba ta biyu tahiyatu jayshil muslimina tanadi na rundunar musulmai da aka yi wa qissatu ruma da kuma kisa labarin na arumatu su ne maharba arami shi ne mai harbi arumatu kuma maharba da yawa da saboda haka a adda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ashabahu radiyallahu ta'ala anhu annabi alaihi salatu wa salam yayi dadadi wato ga sahabbansa wa hayya'ahum lil qital ya kuma yi musu dadadin yaki wa qatamal zayki to da yazo ya raba rundunar wa wanda al'alwiya ya zo ya raba al'alwiya ta shine wato tutoci akwai raya akwai kuma yawwa saboda haka tutoci fi khuddatin hakima abu ta tsari khudda shi ne tsari abu ta tsari na hikima mustamatan wanda ya dauki ya ala shaykhul maktum na tafiyu rahman mubarak puri zai ga hatta nan gurin yayi ya zana hudu zai sama nan dune a ruwa suka daya nan mushrikai nan kuma musulmi duk sai da ya zazzana a cikin littafin saboda haka wanta kaba minhum khamsina sannan ya zaɓa mutum hamsin daga cikin su minal maharati wato fin nafi na daga kwararru wajen hanbi almahara mahirai kenan mahir a ce wani mahiri ne gwani kenan an gane almahara su ne kwararru jami'i ne na mahir kwararru fin nafi wajen harbi wa ammara alaihim abdullahi bin jubair radiyallahu anhu sannan ya dora musu jagoranta abdullahi dan zubair Allah ya kara masa yadda abdullahi dan zubairu ba zubairu ba yace zama jagoran wa amarahu an yabqaw ala al-jabali sannan annabi ya umarce su da cewa su su dade su wanzu akan dutse khalfal muslimina a bayan musulmai su tsaya a bayan musulmi li ya'muduhu raw dan su kare musu bayan ko kai kima fitin hamsin da aka dora haka za mu komanda guda daya dan su ba wa musulmi kariya wa Allah ya burahu kada su saku wa laura awu tsaira da ɗaukul aska ko da sun ga tsuntsaye suna ɗaukan wato maharban mayakan saboda nutsuwa suna sauka a kawunansu kada wanda ya sauko wa an yamza hul mushriki na bin nabuli kawai su rika harbawa wato mushrikai a kibiyoyinsu li Allah ya asil musulmi na min wara'i dan kar su zo wa musulmai mata baya kansa zai yi wa musulmai ta baya shi ne dalili to a karajar imamu bukari sai imamu bukari ya fitar da hadisi radiyallahu rahimahullahu ta'ala fi sahihihi an al-bara'u bin adu radiyallahu ta'ala anhu qala yace laqina al-mushrikeena yawma idin bara'u dan adu yace mun hadu da mushrikai a wannan ranar ranar uhud wa ajlatan nabi sallallahu alaihi wa sallam taken sai annabi alaihi salatu wa sallam ya zaunar da wata rindina min rumati na daga maharba وأمر عليهم عبد الله بن جبير sannan ya ɗora kan su jagoranta Abdullahi ɗan Zubair wa ƙali ce la tabrahu ko la tabrahu kar ku sako fa in ra'aytu muna zaharna alai ko da kun ga mun yi rinjaye mun yi rinjaye a kansu fa la tabrahu kar ku sako kun ga umarni ne to wa in ra'aytu muhum zahabu alaina ko su suka yi rinjaye a kanmu kar ku sako kaga sharadi na biyu kenan wala tu'inuna ba ma buƙatar taimakon ku wane mutum ballon ma na kina yayin da muka haɗu harabu sai suka gudu su kafuran kenan hatta ra'aitan nisa'a yattadinna fil jabal har sai da muka ga mata yi suna kuya suna kokarin hawa dutuna suna kuya matan da suka to da su ba sun to da mata ba su sau da haka sai da muka ga suna kuya rafa da an hinna suna ɗage wato kaurinsu suna idan mutum zai hau dutse mata ba suna nan naɗe ko mutum ya rika shiri to suna ganin wannan kalibadat khalaquduhunna alqal suna gani din daga munduwoyin su suna bayyana gwalagwalai wanda suke daura a kafa su wannan na kan dutse sai su hango ya kulu na zai karka cewa algani ba talgani ba a ina gani ba ta ta da ba ta ga dukiya a cikin su فقال عبد الله عبد الله بن جبير يسير aida ilayya nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi alƙawari da mu Allah ta burahu na cewa kar mu sako fa abau sai suka ki falamma abau surifa wujuhahum wujuhuhum ya hayya qayyum yayin da suka ki surifa wujuhahum malai lokaci ayati ay tahayyaru sai suka bi mu walam yadru aina yastajibuna sai zan sun sako amma ba san inda za su ba ya tiwo da filasu kenan suka yi mauti wa usiba sab'una qatilan ta kowace kenan sai suka janyo an na kasan ma sai da aka yi mutum 70 shahada qala ta'ala sai Allah yake gaya mana wa yaqad sadaqakum Allahu wa'adahu hakika Allah ya cika muku alkawarin sa in tahussunahum bi idni yayin da kuka kai mutu diban karan mahaukaciya da izinin Allah karan fari ai mutum sun yi nasara ko ba haka ba daga fara yakin kankace bai wannan aka fara diwan sai ga mata na guduwa maza wasu har sun koma gurin matan zuwa a cikin kafirai saboda tsoro an firgita su wasu kankace ne wannan an fara zubar da su hatta idza fashitu ba ku samu matsala ba sai da kuka kare wa tanaza'atun kuka yi jayayya fil amri cikin al'amarin annabi alaihi salatu wasalam na ne na cewa kar ku sauka wa aqaitu kuka saba wa Allah min ba'di ma araku bayan Allah ya nuna muku ma tuhibbuna abin da kuke so me kuke so ganima kuma sun gani sai Allah ya ce minkum man yuridu dunya a cikin ku akwai masu san duniya wa minkum man yuridu al-akhirah a cikin ku kuma akwai masu neman lahira kaga wannan ayar ita ba mai zakin safai zai dauko ba ita ita da zuwa haji sai ka ce da sahabban da Allah ya tsara ba da su ake abin da aka ce mai kenan ba da munafukai yake ba domin sa Abdullahi bin Zubair ba mun domin munafukai an yi tamhizin dinin dan zalul ya tabbata kayan sa wayannan da wayannan abubuwan suka same su sahabbai ne laifin su kuma sabo saba wa Allah suke domin Allah ya gaya mana awalan ma asabatkum musibatun kad asabtum mithlaiha qultum anna hada sai Allah ya ce qulu wa min indi anfusikum inna la ala kulli shay'in qadir kar ba mu je ga ko'ina bayan ya gama gaya ba wannan tunda ya ka tabbatar da cewa sabai ne sai da innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an fa bi idnillahi wal ya'lam al mu'minin wal ya'lam alladina nafaqu karshen aya sai Allah ya ce inna Allah wa laqad afa Allahu ankum ko wa laqad afa ankum Allah ya ce na yafe muku duk wannan abin da suka yi sai ka gaya wa mai zagin sabai kace kuma wannan ayar ta waye goge ta sun yi wancan abu kuma wancan aya ce ta riga zuwa sannan wannan ta biyo baya da yadda ya yafe kai kuma ina ruwanka dan dan shishigi ba ruwanka wanda aka yi laifin yace na yafe to zai me wayannan gabobin wallahi irin su suke tira su jefa wa ƴan ƙauye shubaha musamman wanda suke son karatun addini kuma ba sa karatu sai ga ana taurga musu to gashi nan ba a cikin aya sai Allah yake wala kada afa anku hakika da ya ce muku to ina ruwanka wallahu du fadlin ala almu'minin lalle Allah ma abokin falala ne akan mu'minai wayannan gabobin ku rike su domin abin da kai ina gani a social media wallahi akwai wani group kusan kullum wani sai ya je irin wannan shigoyi kawai wai sunan group din shi Aliyu eh ina tare na shiga ina kallon kwacariyar da suke da yawa da yawa za gane cewa lallai wajibi ne akan malamai kenan su rika wayar da kan al'umma sosai kuwa ya zama dole a wayar da kan al'umma akan cewa lallai zagin bayan Allah almajiran annabi fata ne yawa min durusi hadhihi alhadisa yana daga darsan wannan al'amarin da ya faru laqad kana laqad kana qutatul hakima hakika an yi tsari mai hikima an samu tsari mai wato hikima bai rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi alaihi salatu wasallam an ja'ala haula'i rumati ala jabal na dora wannan maharban da yi akan dutse dutsen Uhud wa kana qadawum kuskuren ya kasance ku an kala ku da saboda saba annabi da suka yi akan haka walakin nahum zannu sai dai su sun yi tsammanin annal ma'arakata intahat wani dalili ɗauka suka yaki ya ƙare shi za su karka sakowa kun fahimta da kyau saboda sun gaya an gudu ga shi an fara wato mata sun fara ɓuya a wasu gurare wa annal mushriki na wujudu kuma an karya mushrikai su ne tsammanin su wannan amsoji ne da ya kamata ku rike wa bidalika intahat muhimmatu saboda haka shi za su ke ganin wato muhimmancin tsayawarsa akan dutsen ya kare wa gafalu suka yi rafkana an ta akidi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajen karfafawa da annabi alaihi salatu wasallam yayi bi Allah ya burahu na cewa kansu sako wa hadha alladhi zakkarahum bihi abdullah bin zubayr radiyallahu ta'ala anhu wannan kuma shine abin da abdullah bin zubayr ya tunatar da su yace ku tuna kaza shi ya faɗa ka ji abin da aka yi shi bai sauka ba bi sako bai na sama wa ja'at aqibatul mukhalafati ajila sakamakon saba annabi da suke zai zo da gaggawa on the spot matsalar saba annabi kenan a daidai lokacin suna saba annabi annabi Allah ya bai da mai musu da martani cewa dan me aka saba annabi sa litakuna darsa lahu dai ya zama musu darasi wa ibratan da abun lura ne kai ne ga wasu su mu kenan mu gane cewa cikin saba annaba ana samun matsala to ibratan lana dai ya zama ba ta biru ya ulil arsa shine dalili li ya'lamu barakata ta'a duk mutane su san albarkar su yi wa Allah biyayya da yi wa annabinsa biyayya wa shu'umal ma'asiya da shu'umti shu'umanti me shu'umanti da Hausa ne a ce wani shu'umi ne hatsabiwanci wasu da Hausawa za su ce ko ko haka dai shu'umanci ake cewa da Hausa amma ban san me za a ce wato na abun mamaki a wannan mamaki abun mamaki ai ba sarki wannan ku abu ne na sarki wani ce asan asabi wancin ne na wako ga wasu a ce wani asabi ne yau wato ba abun mamaki wa kenan ko a ce wani takadiri takadiri ku ba ka kowa larabci za a kaddara asabi wancin ne mu ɗauka a haka eh wa inna ala ibratun azima lallai a cikin wannan akwai wato ibra abun lura babba yan bagi lokofa indaha wanda ya kamata a tsaya a kansa waqfata muhatabatin daqiqa linnas wato tsaya wanda za mu wa rawukan mu wato hisabi mai zurfin gaske shine daqiqa mai zurfin gaske fa kam min awamira turikat umarni nawa muka bari in ji malam wa kam min awamir turikat umarni na nawa wanda Allah ya mana nawa nawa muka bari wa nawahi utuqibat kuma abubuwa nawa aka hana mu muka yi kun ga su abu ɗaya suka yi ba Allah ya sa aka karkashe su wa fara'id da du'a fadallai nawa muka dozanta to tambaya ce tambaya ma nake na uku ittatu ruba jadira lallai isar maharban nan tana da matukar muhimmanci an yi aka jira biya kullum muslim kowane musulmi wato ya yi lura da ita ya la'akari da ita liya su ban ila rushidi don hakan ya jaji zuwa ga shiriyarsa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa yusliha nafsahu kuma hakan ya sa ya gyara ransa zuciyarsa wa yusahiha wa tarihi ila rabbih ta'ala ya inganta tafiyarsa zuwa ga ubangijinsa fi aqidati cikin aqidarsa wa ibadati da ibadarsa wa mu'amalati da zamantakewarsa wa da'wati da kiransa zuwa ga Allah wa akhlaqi da halayensa wa suluki da dabi'unsa fi shiddati lokacin da yake cikin tsanani wa raqai da lokacin da yake under prosperity cikin cikin yalwa da kwanciyar hankali wal usri da kunci wal yusri da da sauki wal manshadi wal makrahi da lokacin da yake walwala da lokacin da baya cikin walwala wal harbi da lokacin da ake cikin yaki wal salami da lokacin da ake cikin wato kwanciyar hankali qala ta'ala wa ma asabakum ko min musibatin fa bima kasabat aydikum kun ji ba an gama ba mu amsa duk abin da yake samu mu na musiba a yanzu hannun mu ne ya janyo wani ko ba hannu bane in matsalar siyasa kake tunani ba indomi aka kaba mata ba da da fadika ko ba shi bane da ashana da sabulu fari ma kasa bar aidina ko har a yanzu wai an ce ko wani kwanaki sai da muka yi waya da shi yace mun wai kujera aka wani zai je wa shugaban kasa addu'a wai a umara wai ina so nace masa a nace to kai za ka yi ce wallahi shi ma kawai kira da yanzu abokin sa ne kujera ashirin da biyu aka bashi shi yake neman wanda za su shine aka yi magana na sai na gode ana ba da lada ladan tare da aka yi amma ba da su in ma an tura ka ne dai kai addu'a alaihi lalahu ko bi ayi dalil zaka je kai addu'a kai kewaye ka hadiya zaka yi Allah to Allah ya kawo ba kai kace a ai wato ita zuciya duk abin da ba gamsu ba kawai ka hakura kowa da yadda matakin imanin su yake ka gane yawwa idan wata tilas aka yi ma kaji sai ka addu'a wa alaihi amma ta wuli yanzu ko kuma yanzu aka kawo da yawa ta wuli za a tunda da an fara haka sai ka daina aika za aika za sai wani abubakar da ba da fatawa yanzu nan ya ce ai kaza kaza kaza kana so ko to saboda haka wa ma asaba kun min musibati ka ce kake wuce dan yara ba ma ta ba hauke a ce wani ya je ya ji kike wuce dan yara ba eh wa bi ma kasabat aydikum lallai abubuwan da hannayen mu suka janyo mana su suke ba ruwa yanzu wai abu an kafe dan ma Allah yana yafe abubuwa da yawa to shi za mu ka samu sauki da baya yafe da yawa to ai da mun kaɗi saboda haka to shine malai yake to inna Allah ala kulli shay'in qadir oke wa qala li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah kuma yayi magana da sahabban annabi abin da Allah ya tabbata a gare su awalan ma asabatu shin wato lokacin da musiba wato musibatun wato shin lokacin da wata musiba ta same ku kada a sautin mislaiha ko kuma kace shin dan kawai wata musiba ta same ku wanda kuma a sautin mislaiha kun samu irin ta har karfe biyu me Allah yake so gaya musu haka yanzu mutum saba'in aka yi wa shahada Uhud su kuma sun kashe saba'in sun tawo da saba'in haka rufi biyu kenan kada a sauke mislaya ko kuma ku an bayan ku rafi biyu dan an muku kaji ɗaya yanzu kuntum an na haza sai ku rika kira saboda me aka yi haka sai Allah ya ce kulu wa min indi an fusi kuma gaya musu daga kawunan ku ne da ba ku yi wannan saban kun saba kaga ba mutum hamsin da suka janyo mutum ɗari bakwai wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa irin tare mutum hamsin ne suka janyo mutum ɗari bakwai ba ma hamsin da kawai domin su yi mana su dubai ba a ba su yadda ba ɗan kaɗan ne suka janyo mutum ɗari shida da wani abu. sai Allah ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir sai Allah madaukakin lalle Allah madaukakin sarki qadirun me iko ne ala kulli shay'in ausa komai ausa komai da ka sani ka sani ba ko za mu iya biya gaban nan sai dai na ga takwas da minti goma ina ga za mu tsaya nan sati mai zuwa za mu shiga gumarzin da aka yi kuma da yadda aka yi sayin na hamza annabi alaihi salatu wassalam za mu shirin damuwar da ya kai shi kashe hamza da anas ibn nabi da mus'ab bin umayr wayannan su ne annabi alaihi salatu wassalam yana jin nauyin ya ji ciwon kashe su kwarai da gaske insha Allah ta'ala awwal da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana kuma a wata ya barka samun awa ne ko wannan abin da daga kana yi mun ma dan haura awa to za mu rika in sha Allah dai ba makara ne ba da wuri zai rika halarta awa ɗaya za a rika samu in sha Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu lafiyarsa inda muka kuskure Allah ya jira ina ga babu tambayoyi sai kawai ne addu'a ba ta tashi na na to to